الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وآتي بما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المجاهد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي ان يكون له اجر حتى يسكن في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم ما كان لنبي ان يكون له اجر bayan an gama shawara kan yadda za a yi da asirabatin shawara ya rabu tsakanin abubakar da umaru abubakar ya ba da shawara a tsakanin a sallame su watakila Allah zai shirya da su sunanta kamar ya ba da shawara a kashe su saboda kabirai da kuma a shayar da ƙasa jinansu har ta yi suke na firam to manzara suna sun sai da ji shawarar abubakar bayan kirari da yawa kowanne a cikinsu inna lillahi ibadar kuluhum aliyar min al-laban wa inna lillahi ibadar kuluhum ashad min al-hadar فإنما مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ يقول فمثل ذلك فإن مني وأنا أسألك أن الغرين أو كمثل عيسى إذ يقول عيسى بين إبراهيم وكبر بين الناس والمسلمين وإنما مثلك يا عمر كمثل موسى إذ يقول ربنا تسأل على أموالهم واجب على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أو كمثل نوح إذ يقول رب لا تسأل على الأرض من الكافرين ديارا تباع الكرائم da annan sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da annabawa guda kowanne annabawa da yake shukur asli yana rasuli cewa annabi abubakar ya yi kama da annabi ibrahim da annabi isa umar ya yi kama da annabi musa da annabi nuhu kaga dai kowanne ya kira ne to sai ya kira abubakar aka ibanta amma a ciki akwai kafirai kamar guda biyu waɗanda ya zama dole sai an kashe su ba a ba su sami fansa ba su ne akwai bukatu na mahaifi saboda ya yi babban laifi tun a maka dama cikin makiya na sarrafa da biyayya da yana na sarrafa da shi da na annabi hari shi kuma annabi hari qur'ani yake wa dinkilanci duk inda ka karanta alƙur'ani an ce wa min an-nas man yashtari lahwal hadith a ko ina alƙur'ani to mutum ɗaya ne shine na dukkan hadith a kowace sura ne ni dilla asabi la bigai ilmin wa yake zuwa wa in kai da ce lahwal hadith to shi ne lokacin da sura ta ce ki alƙur'ani a makka shi ma zai da can ƙasar farisa ya siyo littattafan tatsuniyoyinsu na sarakunan su na da littafin kabila wa dinna idan ta sarrafa ya yi kawai yau ƙur'ani a wajen kaba ya tashi sai zai zauna a inda da ya tashi bara a biya kuma yin abin da muhammadu yake biya mu sai buɗe littattafansa yana jiya wajen labarai na tatsuniyoyi da ya je rubuto wanda ya siyo su a can ƙasar farisa na tarihin kabila wa dinna to shi ne lawal hadisi حتى كاتب كاستنينا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين الشيعة والمكان in mun so mu wasu mu karanta irin wannan kowa ya shi ne wannan tasirin yadda yake biya to shi ma kashe shi ake ragowar kuma a karbi fansa masara ta sai ce wa abbas ibn al-muttalib kai zan zan karbi fansa wurin tafiye da na kowa za ka biya fansan kanka sannan za ka biya da ɗayan ɗan uwanka guda biyu shi ne akwai naufal ibn al-harith ibn abdul muttalib harin shi ne babban ɗan abdulmutsali abdulmutsali ko shi ne babban mahaifin manzan Allah su zai to harin shi ne babba to in ba kuma ta ba za a fara fadar akwai ubaida ibn al-harin ibn abdulmutsali shi guda uku da ta da kira da hamza da ubaida da ali da abi talib shi ubaida din dan uwan naufal ne naufal din kafiri ne ubaida musulmi amma uwan su da to shi naufal din an kawo shi a musulmi ne shi ko ubai da ya yi shahada tun farkon ya ji sadar shi ne wanda shekaru da rabiya ya kashe shi suka yi kisan kasko suka kashe juna shi ya yi shahada wata zuwa su kare to rawar ne a cikin kusurwan yaki kagare aqilu dan aziza ne na yi kusa da zama idan kuma na dawo shi ke wannan kuɗin da kaji wannan zai a ciki a lokacin sai ɗan Muhammad a kai ashar annaka rasulullah wallahi na ake kai manzo Allah da na ga mutum da ana na zo na bar a Makka da sun ce kai ga mu da kike gani sai ki sai Allah na goyi wannan amma tun da kace da ashar Allah la ilaha illallah wa ashar annaka rasulullah Muhammad rasulullah to shi ne duk da haka sai da ya biya kudin fansa da ya biya akwai kuma surukin manzon Allah sannan shi ne wato abul as ibn rabi'a al-abshani shi ma jika abshani ne shi ke auren babban yar manzon Allah sanata sai da zainabu bint rasulillah ita mijin da shi aure da musulunta ma amma kuma lokacin da aka matsa wa sunayen manzon Allah ta su sakan masa ƴaƴansa ai ne ga in ya ga zawarawan ƴaƴa sun cika mai da sai zai dawo mutane da yawan karɓi Qur'ani aka zuga ƴaƴan Abu Lahab guda biyu baban su ma da Abu Lahab nake lalle lalle in ba ku san ƴaƴan Muhammadu ba rasi ma sai kuma haramun hasan kallika da ce Muhammadu ba ni ba ku ba kai na ba ka ku kuma kin ga ku kuma Muhammad ya yi da utuba da utaiba utuba ya tafi wakaiya utaiba ya tafi kuma ka su da ma ban tai ba daura aure Usman ya aure wakaiya kuma ka so ba tana ina to ita Zainab mijin ta Abu Az da mijinta ba amma an yi an yi da keta kafirai sun ba shi kuɗi da gobe to wallahi ba zai tafi mata duk yadda kake so a ganin da mora maka shi ai na ga annabi wasu mun bane ya sa ba ne ba wai ki san ita ne ma na wa mun bukata mata ta ce za ki mutu ko mai kyauta da musulunta a farkon lamari musulunci bai haramta aure tsakanin arne da musulma ba arne ne bauta kuma da musulma a farkon musulunci ba haramta don wani yar manzo Allah sun sanin da gwamnati kare amma baya zaki manzo Allah baya zaki mutunci bai komai lokacin fito ya ce ba dole aka wanda ya fito an ce kowa dole ya fito hatta musulman da suka yi da maka fito su su ya ce ba hatta su har ayoyin cikin mutu da sai da cewa inna da suka tawaffa malaikatu zalimi an gudu suna yi da wadansu da cikin wadanda suka fi bada suna gudu shi ma kuntu ƙalubalen su rabin da to shi ne sai aka ce kowa ya shiro a fansar masa rabuwansa ya iyayen su shiro a fansar su iyayensu mata su shiro a fansar su mazajensu ita sai ya zai sai ta shiro ita ma a fansar mata mijinta a wurin manzo Allah sallallahu ta shiro kuɗi ta kuma shiro a wuya wanda lokacin da za a mata za a kai ta amarci uwarta ta sa mata shi na uwarta shi uwarta shi ne ta sa mata shi ranar bikin aure aka kai fiye da shi to ta haɗo haɗo wannan abubuwan da ta kawo aka kawo da ke gashi da garin ɗan sanai na su sallallahu alaihi wasallam tana yin kwanta mini da abu da da ya ga abubuwan nan sai ya tuna da marigayi ya sai ya ta yi sallallahu alaihi wasallam abin sai ya motsa shi matuƙa saboda ya tuna da sai ya ta yi da irin halarci da ta masa sai ce ayya ita ma wannan abubuwan ba na ta bane na mahaifiyarta ce don kun ga za ku sauwaƙe mata ku mai da mata abubuwan saboda na na tarihi na mahaifiyarta ce ku saka mata mijinta in kun ga za ku yaga to ya mutu ya zo na wala mun saka ba mun ba da mun mai da mata mun saka mata shi a lokacin duk duniya ba wani basarake ko na ko kisra ko kaisar karo ko sarkin cikin na china ba basarake daga yadda yake so wai sai ya ce wa mutane wani ya kuka gani ba ya kata a duba shawarar da zaɓura ba a taɓa shan wani kasar ne muhammadu ba a shi kenan sai alaihi salatu wassalam sai suka ce sun yadda to kafin ya tafi san san da kira shi sai masa wata a kudu ba ji ne shi da ya tafi sai a nan san da ya ce shi da kuka wannan wallahi ya mu alkawari ya cika mu alkawari ya rike mu da ta riko mai kyau ya yabe shi to da ya isa makka masu suna murna ya dawo sai ta gaba da ya ina murna kara wace ai na dawo miki baban ki ya ga mutunci ya raba a wurin ya ce ki shirya ki da dan hari da zai zo ya shirya wani dan rakiya in kai ki wuri kaza za su zo su tafi ki a wurin su tafi ki madina haka aka yi kuma ya shirya ta ya kai ta zai ya zo da wanda aka yi ko tare suka daura ta a kuma suka tafi da ita har har makka har madina yana nan bai kara aure ba wata ran an je an tafi sariya wani yaki sai aka fata sauko su sai ruko a kuje ya rigo mace bai rasa ko ina ba sai gidan manzo Allah yana zuwa ya kira sunan mata da zai je ce ga gida an farfaro ne don Allah ki je ni shi kenan ta kuɗe masa ya shiga zauna ana sallar asubai sai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kuma zai tsara ta ayyuha an-nas inni kad ajartu abal as ya ku musulmi ya ku da ku sani na yi beli tsohon miji na abu na sai an da ya yi da ma ku da kuma miji kuwa wai kar a ga ba shi da ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka shirya aka yi domin aka zama da shi to shi kana saboda ba su ne sai shi da suka yi wannan shi ma yadda kowa ya da ta ke aiki jama'a kun ji abin da zai ce da wata kai kun ji yace wallahi ban san da haka ba kuma da ya san ai ka wuce wallahi mun mun san baka san da haka ba kuma duk da ta yi kai da ya je da kuma da ta bashi sai ya koma ya tafi mutum sa ya danta kudaden sa kayan kasu da za mu yi da ya koma maka sai da ya nero kowa kayan sa jama'a kowa da kayan da kowa kan kayan da ya kowa ba mai bi na bashi ƙarshen Allah إله إلا الله sai dawo Madina da nan sun sai ne ya kusa da matan su sai da dama suna da ayyau da biyu akwai Aliyu akwai Umama Umama su ne cikin da ina abu da ke rawai da wani hadisi manzo sun sai ya dauka ta aure yana in ya so da sauke ta in ta ga tana kawunan a bayan liman na sallah yana daukar jari a wuya to ita ce kuma mace ita ce da libasin na ali sai da fatima ta yi wasiya ita su na ali a wurin ta kuma haka aka yi suke suke suka mai gurbin da ita da su da sai na ali shahada kuma ta auri wannan naufan na naɗa su naufan ɗan hari na bayan musulunta shi ma ɗan babba ne akwai ɗansa naufan ɗan hari na abinci ne to a takaice da aka gama wannan fasa aka biya waɗanda suka yi rubutu da karatu aka ce ba za a ba su ba aka ba su samarin musulmi su koya musu rubutu da karatu wannan ya shar'anta mana koyon ilimi wajen kari ko da arni saboda ga arni tashi abokin yaki kawo shi ma aka ya zo da niyan kashe shi amma an tura akwai wani ilimi zai amfani da shi a tattare da shi sai aka ce ba za a ba shi yanci ba ba za ma ko ya biya fansa ba za a karɓa ba sai dai ya koya da ɗan musulmi rubutu da karatu kaga wannan waye ya addini addini ne waye wato ilimi ko wani waye ko wani abokin yaki ne koyan sa ake ta kuma ma ba su kushe daga gidan su ba a baka ana koyan ilimin a wurin su to bayan wannan sai an kammala sai wannan ayar da aka biya sai ta sauka cewa ma kana nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yusira turiduna arada dunya wallahu yuridu akhirah wallahu azizun hakim cewa a yadda aka saba ba a taba annabi a baya ba jihadin da na farko ya kama fursunonin yaƙi ba maganar fursun sai ya shayar da ƙasa jinin Allah. Ayat cikin Muhammad suna cewa fa'ida da yin cikin da zina kafaru fa darbar riƙa hatta idza asqamtu muhum fa shiddu wasa fa imma mannan bali wa imma shida'an hatta idza al-harbu awzara hatta yasira hatta idza asqamtu muhum fa shiddu wasa to sai wannan ta cewa tun da ake annabi ba a taɓa bashi dama ya kama kusurwani yaki ba wani annabi shi zai zai da cewa ba ka ne da biyin kowane annabi da ya zo a baya bai taɓa kama kusurwani yaki ba har sai ya shayar da kasanin arna a cikin waɗanda suke goyon bayan a gafi fansan nan akwai waɗanda suna son haka saboda suna son abinci na su suna rasa suna wallahi in lahira Allah kuma yana nufin ne lahira yake gane musu wala yake lahira wallahi wa sun sake Allah makuwayi ne kuma mai hikima a nan wurin malamin tafsiri suna cewa waɗanda ake cewa suna son duniya bai wuce inda surar ta fara ba jayayya kan ganiman nan ya tsallar kan amfan ulil amfan billahi war rasul wa taqullaha wa asbu zata bainakum kaga duk da kai mutu mana akan gani wannan naka ba da mutuwa wala mu anna ma da yake dace ne ba da lillahi ta a cikin su akwai wanda ya kama abubu na jin wai shi ibn Iyadi ke da nan zuwa da yake ga hukuncin da kai kai da kisa sai ya rasulullahi asi asi ya rasulullahi kusna na ni na kama shi to da yare yan waɗannan su aka tara aka ce tubi suna a rasar duniya wallahi yake da kai wallahi azizun hakim Allah mabuwa ne hikima Umar bin Khattab radiyallahu anhu wannan ayat ta goyi bayan ra'ayinsa yana cewa faqtu rabbi fi salati na yi muwafaqa da baki na a wurare guda uku na farko sun fi fakara mun je da masarafin sa mun yi umra sai na ce a fala na tajidu maqama abina ibrahim musamman yace fa nazarat wa takidu min maqami ibrahim musamman ba za mu inda baban ibrahim ya tsaya maqamin ibrahim na tsaya ba kawai ba sai Allah ya ce wacce ne maza ku inda Ibrahim ya tsaya ku kai da wani wurin sallah ya ce na biyu a sabatin abubakar ya ba da shawara ni ma na ba da shawara da kuwa Qur'ani ya zo goyi goyi bayan shawarar da na bayar ya ce hatta ta ce da al'ara a shayar da kasa jinin su ya ce sannan lokacin ayatul hijab ni na gaya wa Allah sallallahu alaihi ya rasulullahi ka bar gidanka a gure matan da ka bari kowa ya kulu alaihin nan barruwan fahimta mutumin kirki da mutumin banza duk sallama ko ki gidan kai shiga ba ba sa yi gidan annabi kuma ka'idarsa duk yadda shawara ta kyau ba zai ɗauka ba tun da ai Allah yana gani ko muni abu zai jira sai Allah yana gani nabiyyu da gairin wani la ya fi faɗa safun an jani وقد يتوقف to sai zama ya ce komai ba kuma ya ce da naga ya ce komai bai hana ba wata rana sauran su bintu zama ta ji da daddare kama ruwa da yake lokacin ba a kama ruwa a gida sai shi gonakin da gida yake zuwa da daddare tana dawowa mace ce mai tsawo mai kiba sai ta tsaka mu ya ce kai arafna ki ya sauda sauda mun gane ki yace na ɗaga wuya ne don Allah ya iya saukar da ayoyi na san Allah zai kishi matan manzo sai ne mun gane ki sauda to Allah zai saukar da ayoyi da yake suna yake kuma da ta ce Allah ya yi saukar da fa idza ta'tu kunna badan fasalu min mara'i hijar zalikum wa qalu qulubukum wa qulubihim wa ma kana lakum an tusiru Allah wala tajawazu bil kafir to jari guda da ta sauka to wurare da irin wannan murna da wannan mawafaka din akwai kari ma waɗansu kama a fara su dan da kunna aiki ko gidan azwana kada kun kunna ba waɗannan da dauka ga akwai wannan da jin duk tarihi ya ga wa mata manzo Allah wallahi kun ba ku dena bata masa ba Allah zai saka ku idan da wanda ba su suka fi sai ga ayatan ba hakan da hakan yadda ba yana da irin wannan da ke Allah حتى يسيء في الأرض يريدون على الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم الله مبوى يكون الإجماع
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم da ayar ta sauka washe gari sai umar ya je gidan manzo Allah ya samu sallar da shi a kuma suna kuka ya ce ya sallar da ya sa kuka ku gaya mun ni ma in na ji kuka da yi in ban ji kai ƙaƙar kukan da wani ji ba bayan na ɗauki kuka a tabaki a tabaka ko ban ji kukan bai ƙirƙiro kuka da yau sai ya ce shawarar da ka bayar ne Allah ce wannan shawarar da ita aka ɗauka yanzu haka mutane da suka goyi bayan ra'ayi da ba shawarar ka ba da azaba zai tofi kansu kai kaɗai ne za ka kubuce ba da kiyayewa Allah da za ki kasu min Allah ta faɗa la masakun fi ma akantum azabun azim nan ki kasu min Allah ta faɗa ya gabata a ilimin Allah a rawul mahfuz cewa babu annabin da zai ci da nima sai annabi Muhammad shi ne kitabun da Allah ya saka cewa Allah ya rubuta duk farko da mun da nima ta haramta dukkan annabawa in bane shugaban halitta shi kadai shi da sahabbansa yana da cikin hadisi Jabir bin Abdullah Ansari radiyallahu ta'ala anhu ma wanda Bukhari da Muslim suka rawaita yana cewa utitu khamsan lan yuqta ahadun قبلين الأنبياء آه نسكت بالبعد مسيرة الشهر سنيتي آه وجئنا بي الأرض كلها مسيرة وطهورا وأهلت بي الغنائم ولم تهل لأحد قبلي سنيتي وجئلت وأوقيت الشفاعة شيء له نبي الإنس وكان النبي يقصد في قومه وانا ادبرت الى الناس كافه كما قال الامام زمانا yace an bani waɗansu martaboki guda biyar da ba taɓa ba wani annabi da biyu ba na farko Allah ya hore mu cewa duk idan mun bari mu jihadi tafiyan wata guda Allah zai sa tsoro a zukatan abokan gaba kan